الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis 27 ga wata na Ramadan hijira shekara 446 wanda ya dace da 27 ga watan 3,2025 a jiya muna cikin suratul hujurat na ga muhara aya ta sha biyu lokaci ya zo ta tsaida insha Allah kuma yau za mu mai da farkon ta sha biyu kayan nan tambayoyi ta farko irin masu bin mai ta hanyar sadarwa ya aiko mini wani hadisi na cewa sunna mahajura kuma mana wata sunna ce wanda an kaurace mata haka aka rubuta a titigin a saman hadisi hadisi ne na karantar da cewa abdullahi bin mas'ud ya salla da wasu almajiran shi sun dora hannu akan gwiwa ya ture ya ce su gama hannunsu su sa tsakanin gwiwa su matse kuma da maganar haka annabi ya ce su yi kuma da shin wada hannu zira'i akan cinya wannan ana kiranta sunna mansuka ba majura ba ce ita majura kenan abin yi ne ba yi ba sunna ce wanda an shahi ta sunna ce an shahi hukuncin na kashi ne kace a tatabir an kewa ta malaman an sake suna same suna a tatabir a tatabir bi ta'a menene in za ka yi rukuri ya ka gama hannunka guda biyu ya ka sa tsakanin guyo ka suka matsa tsakanin guyo guda biyu ya ka yi rukurin ka yana hannunka ba kan guyo ba ibn mas'ud ya ka akwai ruwa cikin sai mutum shine yawa hadarin karanta kurin ka karanta haka ba tare da malaman ka ci haka ya fahimta wannan a cikin sai musulmi ke a gaban wannan babin da ya kama magana shi dan wani jina inda kaga wannan hadisin a gaban shi akwai babi na musamman na nasfar tabit na shahi wannan magana an karuwa ta musa'ab bin sa'ad bin abi waqas wanda shi kuma iya magana ne akan cewa wataran ya irin wannan abin suna da baban shi sa'ad bin abi waqas sai yayi irin wannan abin da bin mas'ud ke cewa ayi sai kan hannun shi husbu ya mai da kan gwiwa ya sake na biyu ya ce yaya aka yi na hana ta ce a aika ya kawace labarin ya ce a wannan nuhi na an zari umar na suna wula amma da an ce mi daga baya ka hana mu a tona shi ne suna duk sabai gaba da kaf sun komo daga rike wannan suna kuma sun tabbatar da a an yi amma daga baya ba mu shi da na kuma mutum zai rukuyi kurin ya ɗora hannun shi guda biyu akan gwiwa shi na kuma suna a takaice kenan sai ta biyu karatun mu na jiya da muka yi magana akan wancan aya wadda kuri alquran fastami lahu sura sura wannan aya ce ta magana ana karanta qur'ani wadda kuri alquran fastami lahu wa asjudu lakum turhamun ana karanta qur'ani sura ku shiru da cikin abin da ya biyo ba dan wa inda iya ji tambaye da ya mun tambaya kan ba mun kada karatun mun yi magana ne akan inda aka hana in ana karanta qur'ani kayi magana dole ka shurara a sallah ne da ba. a tafsirin wancan malaman tabiya da muka bayani kamar da ibn kasir ke kawo kenan liman iya sallar shi kana can gehi ba alaka da shi ba wani mai yanzu cika kana kana kana da wannan aya kana kan aya ko ta aya ma ba abul da yana fa hira ma kana iya hira kama kana iya bayani muka ko nan tabiya hira ma suke ko yace tishawar suka ce a ba wurin bane ba na abin da ya biyo ba wannan shine kenan hujjar idan mutum iya bayan liman kai ya karatu ita ce hujjar ce wanda sabani a da ake samu na idan liman kana bin liman iya sallah wurin bayyanawa wasu za su ce dole kai karanta fatiha ita wani masala ita ma ta samu dan kai da kawo tsakanin malamai hasilin magana asali masu cewa ko bayan liman ka karanta fatiha maganar ruwaya ta abu huraira ce dai wadda cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah da sahabbai sai wani ya karatu a bayan shi da kare ta mali unan shi me yasa ina karatu ana karatu sai anan yi musu kashe cewa kada yanku ya karatu bayan liman sai an fata ta kitabu ce don fata ta kitabu babu sallah bane bai bashar fatiha shine jigon magana kan wannan suka tsaya cewa kenan in kana bin liman ko da fatiha dole kai ko kana bayan liman wannan magana kamar mai karsu maganar su fasara ta albani ya kawo na ruwaya ya kawo ruwaya ta na san ke wannan kira da ta shahe malama magana shi ma kamar masu gani ya kawo magana ta cewa abu ya kawo ta abu huraira wannan wacce ruwa mata abu huraira ya kawo ta wanda abu huraira ke bayani wata ran wannan abin ya sake wakana annan sanar salama ya yi tsawatarwa ya ce daga shi fantahar nasu alaƙa ta harfar harfar imam fi ma jarafi lakin karo fi amfusin fi masu abu hura ce daga nan wannan tsawatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sabai suka wasa karatu bayan shi a inda yake bayyanawa sai suna karatu amma inda yake asta cewa suna aboye kenan inda ake bayyanawa ba karatu ba karatu wannan magana ta wakana babban shigo na wannan magana wannan zahirin wannan ayat alqur'ani sutul araf wa idza quri'a alqur'anu in ana karanta qur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku shurara ku shuru la'allakum turhamun da ajkum kuna ji da alqur'ani wannan shi mun tace kenan bai wa liman iya karatu kai kana karatu akwai eh bimbas Allah ya kashi zaku Usaimin suna kan karanta dole a karanta karatu a bayan liman sai ce ai to aka ce to imam yaya wannan aya sai ce a za ka bari inda shi ya kan a yi bai a tura ayi ya ce eh za a kasu amma ya ka bari inda yake sakata tun da wannan aya karnaci a hili bai wata kasu liman karatu sai ce to ka yi karatu inda liman ke sakata inda yake wannan shurukin da ake da bayan fatiha to a yanzu wani liman ke ba shurukin kansa fatiha kuma ko a harin ba liman da ke shuru kuma ya tabbatar ya ce to wannan shurukin kuma babu ruwaya ingantatta wadda ta kanin sallallahu alaihi wasallama yana yin shuru bayan karatun fatiha babu ruwa ingantatta abinda aka samu ruwa ya wata tabbata ingantatta kan shuru bayan karatu ba a zarkaya ta kulle hannu bayan karatu gaba ɗaya ne yake shi mata sakata hunayya ruwa abu dawo sakata hunayya iya shuru ɗan kaɗan mishari ke cewa gwargwarza kamar da numfashinka amma babu wata shuru da ta zo da za ga liman zai yi shuru kan fatiya gaba da babu ita to ka gana akwai takunkumi sun yarda aya ta hana ya karatu to an ce da zai ga shuru wani liman zai ma shuru kan fatiya da haka duk wannan kuma kan kawala ga ruwaya bayan wannan cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya an sanya liman dan ku yi ko dan ku yi koyi da shi yace idan ya kabbara ku yi kabbara yace wa idza qara in karatu fa ansitu yushuru ba ga da bismillah da shi ga aya da hadisi cewa wacce shuba wanda bai fatiha bai da sallah ga ruwaya wadda ta imam malik ga ingantata haka shi sabin taymiya haka albani ruwa tabbatar ta ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man kana lahu imamun fa qira'atu lil imami lahu qira'a yace duk wanda yake da liman karatun liman shi ne karatun shi zan kare da kan bada na gaskiyar magana in kana bin liman iya karatu a bayyane kurin ka shurara shine ibada Allah ta mutum sai wannan ke cewa me masadirkin da ya kumshi tasir da rutu islamiyya inda za a manganu inda za a samu maudu'in kafa daula islamiyya fil ahadin nabawi a zaman annabi sallallahu alaihi kuma mai son karanta irin wani abin da aka daula islamiyya ya koma sirar alamun nubala zai ga yadda ta zaɓe da ake ya koma sirar alamun nubala sha Allah za ka za sirar alamun nubala za ka koma na ilimin misali sai shin ya halitta a raba zakatun fitar misali kana da zakata mutum biyar ko goma kana da dubashin su ne ba kana iya gamawa ka raba ka ba mutum biyu idan mabukacin ya yi kana iya raba ka ba shi shi dai ko ta mutum guda kada a rabawa ka ba su guji biyu ba laifi ba ne kai dai ka huta kuma ka ba mai shi kuma shi kenan ba sharaɗin ya raba gida kaza gida kaza don abu kurin ka kashe mutane ya tsuwa kan su hada sai jinin maulud ya zo wannan ana ne yaro ne aka aihuwa bari shin za a mai yanka mai rago masala ce wadda a yanzu malamai na harami ko ta saudiya suna kan su usaimin suna kan cewa za a yanka mai ya sa mai suna ma magani babu nasi sahihi sarihi da gano magana fa in ta cikin sama da wasu sun ce ba ta bane hujjar imam malik rahimahullah hujja ce mai kaji ta cewa shi a rukunan ta yi abu anu musabi ana yanka mai yaro yau musabi shi imam malik ya magana ko ayin yaron ba bari ba ko ya zo duniya lokacin yankan bai ba sai ya mutu shi annabi ta a yanka mai ranar ta bakwai da lokacin bai ya mutu kiran bai hausu ba har magana yanzu aka yi wani mamari kuma kaza za a mutane haka yana ga malaman zamani cikin malaman hadisi mashahur hadisi shari'a na na urdu cikin wajen albani mashahur ke ce wani magana tabbas haka ne babu wani nasi da zai dora wa mutum yankawa bari a rabu bayan bai kai lokacin yanka ba babu nasi sai kan shi ya ce suna kawo wata magana a tun da ce kudin mauludin mutum da hakikati ko ne yaro iya ta da kanshi wake nan baka yanka mishi rago ba ko kiyar bai ma cito sai mun tare magana annan sai mun tare magana wacce mana kuna hujja kanta yace hatta wannan cikin fitar bari Abu bin Hajar ya kawo magana Abu bin Hajar cewa masu kawo magana wai mun kanka mai rago ba wai gobe kiyama wacce to ce magana ceto wanda ma baka da alaka da shi zai ma cikin gobe kiyama ina ka da dan mai magana rago wacce ne mai ceto to ne hira ce ba ba nasi bane ba a taka shi gaskiyar magana babu wani nasi karara da kadan wanda yace ayanka ma bari rago wanda yanka ko ba da balai kai kai sadaka Allah ba shi ba lai ba amma dai babu nasi wanda ya dora ma kai kai mai rago suke magana ba su ka sun gana iya dawa da ma da ba na cikin karara sai al'istimar wazi wai mai ita kafi zai rika jin wa'azi a cikin jawan salula an wajen wa'azi da salula da hizi ba zuwa zuwa zai kwan sai ba wancan wa'azi da salula da tele da radio da talabijin salula da wa'azi wa'azi ne kuma waka waka ce shiga saka shiga saka cakon sai yin magana ana cikin arwalla da wajen iftar sharwa kenan yan wa da roko iya magana suna hayar da gobe yan wa kullum shari'a in ba ta hana abu ba ko da ka baka so baka cara mu shi da mu iyaka wasu a hira a wajen mutu baki shi ne ke so a musu wa'azi ko suna hira wajen mutu baki ko har hira wajen mutu baki kawo da baki kayi addu'a ka zahaba zama wa zata ulu wa zata insha Allah kuma nan da ya ga komai mutane na kare addu'a ta shawwa in yi magana mutane kullum muka haramta mutane da haramta an ba da kayi sha ruwa kayi addu'a ta ruwa kuma ta a wancan ruwa ba magana ko ba hira hira duniya hira marke hira hira marke ce marke ce tunda magana addini baka baka da kanka kai na kai kai kai ta kake gaba na naka kai ta kira haka haka haka sallah amma wanda baka ce kai ba gaskiya ko ne ne ina ba hana gaskiya tunda wuri ne an yi abin da yake kurin da ba babu haramci gaskiya idan aka ce abin da yi ne mutum ya yi addu'a kuma gaskiya shi da babu da yi babu da yi kuma babu da yi da yana yi sai magana ta wajen ana arwala yan wa akwai mas'ala hatta ana arwala tun da muka tashi muka da jima da mai haka a baki ma ba a ba cewa wani ana arwala ba a magana har ma da wata ruwaya cewa wai idan kana arwala mun da haka girma da amma a makaranta amma ba a littafi ba a rubuce cewa in kana arwala shedani guda da mala'ika suke tare da kai sai in kai magana alaka ya ta shi ɗaya bika amma maka magana ba ta wani abubuwa ina ga duk da wani littar sun mutu da ya kan matsalolin littar inuwi ne ba magana kan ba magana babu inda ya magana a mafi cikin mai kyau ce magana mai kyau mai kyau ce a wurin arwallah mara kyau mara kyau ce ma ba maganin haramta magana a wajen arwallah wani ka sun wannan suna fiƙi suna na sai da zalik wani na umaru sun kana magana babu wani nasi da ya hana yin magana sun hana arwallah matuƙa magana mai kyau ce sai dai mara kyau ce a bari kuma shi ne kuma magana allahu alam على رمى بسم الله
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم من الدين نني من كانت رواية إمام البخاري يروي haka imam muslim da ruwaya wadda annan salama ke kira akan cewa ina muku kashi iyakun wazzan fa inna zanna aka dabal hadis ina muku kashi da yin zato kuma zato shine mahi karyar magana bayan wannan magana mai magana akan ta dai wala tajassasu kafu bincike na kwarmato na neman gulma aiban mutane wala ka hasa su har ma duka bincike suna kawo cewa duka tajassus iya zawa kan alkhairi iya za kan shari kullum kaka bincike harkokin mutane kullum kai ta kanta kullum ka bar binciken rayuwar mutane kullum wala ta nafasu kakko ka munafasa kan abin duniya gwagwarmayya kan abin duniya wala ta hasadu kakko ka ma juna hasada wala ta baga kakku ka kiyayya da junanku wala ta dabaru kakku ka ba juna baya karshe dai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ba ɗan ubayen Allah kuke ɗan uwan juna shine abin da ake nema gare mu gaba daya gashin wannan wata ruwaya nasar ta ka magana cewa karshen wani yake cewa la yadda musulmin an yaju a kawo faƙo talata ayyam bai halitta ga musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwan shi sama da kwana uku wata ruwa ya ce fa'in hajar faɓa salatu kama da dakalar na wanda ya mutu bayan aurace ma ɗan uwa gaba ta kwana uku ka mutu zaka shiga wuta kaga hadarin gaba ko wata ruwa yake cewa idan masu gaba an ba mutum dama dan adam dan adam Allah ya shi yayi ka da hushi amma an maka limit an maka iyakar hushinka kai huce kwana kaza an baka da hushi amma kwana uku in ya huce ka huce geji ka shiga danje ka shiga hadari ko ka dawo a tattamna a yi magana a yayi mai juna ka yi sallama amma na bice duk wanda ya gaba ta kwana uku dukkan litinin da alhamis ana gabatar da takaddun bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na bai ce Allah na gawarta ma bayin shi amma masu gaba sai ce ku jinkirtar da takardun wa'annan bayinawa hatta saniya sai sun gyara ke matuƙa kuna cikin gaba ka sanar musu dan wanka to kai kuma takardun aikinka a mallake iya mallake bai wucewa kaga fadi can kuma an ce idan aka mugun ka tani ka mutu akwai mai shiga wuta dan wasu da yawa mutum sai ya kirsu ce shi wale shi dan zuga kai kullum ka kamar ni amin ka zai kamar kanka samu wata izini akan ka ya za a yi ni uwa wani magana a matsayina da yawa ne da mun kaza sai ka kashin wata izini kamar bikin ta maka baiwa kayan shi haka isa ma kanka a wani abun da ya dan kanka ne kanka ne a cikin kake cikin hadari mutsaka na musulmi wannan kwana ku yi wuce kan cikin hadari ba na shi za ka yi ba ku nemi sulu a yi sulu a gyara dan da taurin kai mutane da zuciya ke ce kamar ni to ya kai kaiwa ko kaiwa ko kamar ni kaiwa dan adam ne wa Allah ma ji ka kai ka ba Allah in kamar kai ne kai baka ma Allah dai shi ne aida da Allah ke cewa wa'afu a wani afu na safu ta yi ta alaƙar guda inda fi lalaku da Allah ce wa'afu sa ku yi rangwame ku kawo da kai ta ce alaƙar guda inda fi lalaku da yake Allah ce ku yi rangwame ku kawo da kai gari abu ku ne Allah ce ku yaki ku kawo da kai eh an maka maka kawo da kai sai Allah ke ji hankalinka kai da kake magana baka yakewa ana neman ka yayi kai baka hucewa ta Allah ke ce ala tuhibuna an yaghfira lakum kai ba ka so Allah ga mutum manaka in ka diwa mutum ne ya maka kada gaza da abin da kai mishi da kai baka abin da Allah maka amma sun rufa ma Allah baka da makawara ta Allah haka kullum idan kana mu'amala mutum ka san kana mu'amala mutum ne ka san waye kai mu'amala shi da ka san kanka da haka mutum babu wani da kake bai sa maka ko ta bike ta maka ba amma haka ce ka yayi kai hakuri shine shine musulunci shine mai kauya kuma zuciya haka bi zuciya ta ta halaka ka sannan annabi ya ce kwana uku aka mutu akwai shiga wuta ta kallon ala ce ruwa suna bi da wuta ta tabbata wanda ya mutu kaurace ta kwana uku annabi ce da ya mutu zai zai shiga wuta ka gani akwai hadari illa aka to ai a samu misali wani mai taurin kai ne don wa'azin da shi duk da zai akwai wani wanda aka yi gaba ne je ne ne ya ce ruwa ne ma ai in a ko shiga wata ta yala ya shiga wata Allah ka ce ta yi da shiga wata kai ta zaurin taurin zuciya akwai masu taurin zuciya Allah ka warta mishi kenan to kenan to aka yan wa to shi ya zama tuni na huci shi ya kiya za a gama lalace a kai ka huta a wajen Allah cikin wannan da ta sani ya kama gana hadisin cewa kuma tabbatar mai tabbatar da ya tabbatar ruwa idan mutum kuna gaba kamar sallama daya ya kawo da kai biyu ya kawo da kai ya magana har uku ya kiya wani mata kai baka cikin lahin gaba shi cikin lahin gaba ka kalla ka kama shi ke cikin hadarin mutuwa a wuta ko kuwa rashin ɗauka ake shi kai baka cikin lahin in ji kiya haka ana neman uwa mai zama cikin nutsuwa cikin san juna ya yi mutu na kura ya ce wala ya tattaba a dukkan ba'ata kada wani daga cikinku kakku rika ya ce wala ta jasa sun kuma kan kan nasa ayin ne da ya ce ya wanda dina amur shi bukatirin minazan ya kuma su imani ku kaurace ma ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'da zann ism wanda daga cikin zato zanihi ne wala tajassasu kaku binciken junan ku wala ghatabatukum ba'da kaku kaku shashan ku sanan kai da shashi tana gibanta yi da shashan ku me a wata ruwaya sabu sunan ta tabbata Imam Abu Dawud Tirmidhi haka dai wata inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai sabai wani ce ya rasu da mun giba ta rasu da mai giba rasu da me yake da giba da Allah ce wala ta ba wala ka ta ba ku ba ta sai ta yi zikir ka harabi ma ka bare kira giba ka abbaci dan uwanka ka wani abu da bai so ko ka aibanta shi lahi ka wani bai sai ka ta afarata in kana fi ahima ku da rasulullahi in dan wannawa abin da ke wajen hali shi ne ya ce in kana fi ma ta ƙulu a ƙadar ta mata wani mai kun fi zuƙar ba hata in abin da yake yin wani hali shi ne kaje kake ɓata shi shi ne gibar hukun bai kame ƙarfi ne kame ƙarya kame yanki kina na kula hali giba ɗauko magana wani wajen ɓatanci shi ne giba in dai ɓatanci ne abu ɗaya ne kamar da imam ya kawo cikin littafin shi da salihin akwai wasu ababe da aka ba da dama in aka yi ba kiranta giba misali wani ne ya zalunci wani ya zo yake jashi ya nemo ta abin wala wani ya ci haƙina ya matsa isa haƙina ya mun kaza ya dan wari wannan ba ta kai giba cutar kai ko kuwa an zo neman aure sai aka same ka wani ya zo neman diyata wani ya kuma kasan cewa ɗan iya wulaƙantawa ya tabbata kuwa ce ta mamanin ƙwari ne ko da mata ta ayi ƙwari mata ayi wani tayi ma a gidan tayi ta ayi mata ta ciki akwai wasu ke mata ta ciki sun ƙare da ta ka tabbatar da tsohon halin mara kyau wani aibu ne wanda yake halin shi ne ba nan abin ya zo wuce ba ba nan ba da yake ce a gaskiya wani kaza kaza kaza kaza ko a kwanan sai gaskiya wani ya tabbata barawo ne barawun ne sata ce ki barawun suna ce ko ku a ɗan sai da ƙwaya ne ɗan ƙwaya ango shi ne sai da ƙwaya ango dila ne na ƙwaya ba na makai da shi ba ba makai da shi ba ka gaya mutum gaske magana amma ya ka ɓoye don ka kai da shi to nan ka cuci mutum to ne mai shawara ɓoye mai gaskiya ka cuci shi zai ba ya shiga ka ƙiga mai gaske mutum ka cuci shi to ne ba ta da shi misali annabi sallallahu alaihi wasallam yau ka annabi annabi ya dare eh ta zo tana neman hata da bin da bin da sallahu cikin su matan sabai ta nemi shawara annabi sallallahu alaihi wasallam tace ma'awiya ya zo neman aurenta haka abu sufyan kai abu sufyan ya zo neman aurenta haka eh abu sufyan ne da zaid da ma'awiya kai ma'awiya da zaid ya ce ma'auya gaskiya bai ma aka ce ya aka ce yana yana bugun mata bugu kashi ke badawa wanda ta darra ba ta ko bai zama gida shi ko ce wannan wani wannan ko ulu wannan kuma talaka bai da komi bai bai abin da zai badawa ya ce ki armi ki armi usama ko ki ta armi usama kaga anan ai annabi ya hujja ko ne wannan ai shi bugu wannan kuma babu abin ma zai bata gaba daya kenan ai ta kyarama wani to shi ma wajen neman alamai take nan ba dashi bane ba ta kai haka wajen mu'amala mutum zai mu'amala ta kudi da wani ya tambaye ka akan ina son ran kasuwanci da wani ko zan ba shi tare tuki mota don ka san ya dai wasu wani zuwa hali cike ne ya tuki mutane ya dan wani mutane kai kaga a nan dalilin akwai nan uwa ya gaya mini a iya zama a wajen ne a turai a unguwarsu ya zo ne a mai wannan da ya zan unguwa ya tausaya mishi ya sa mishi mota a mai da kudin kwana biyu ya haɓar sama bayan bar sama ba sama kwana biyu ko ya yi hasa ba sama ta ƙarshe ma da ce wallahi yanzu muna muna shara ta mota shi ji shi saboda yarda ba wani shaidu ko aka zo ya mishi ka duba shi ta Allah ma da kurin ya kwace mota kun tashi to to zo ne ka san ka san ka bace a wani wani bace mota kurin ce ta tashi ko ta aina take shi kun bace idan kidi kun ba kun ya kurin mutane a takaice dai ba da ba da labarin mutum akan irin abu na shari'a na da dalili ba a ce kai gibar mutum dan ka kabo gaske magana to sai Allah da ya magana hana kan giba sai yake ga man aibin zai bai na ahiri a gare ka sai Allah yake cewa a yuhibbu ahadukum an yakuda ma khimaitan fakalitum Allah ta shi yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi kuma iya ya mutu mutse dole za ku ki za ku kyamaci haka cin naman dan uwanka mutum kuma iya gawa ma to kenan yanda za ku ki kyamar cin naman dan uwanka ya mutu gawa haka kamata ku kyamaci ga yi da mutane gana kenan واتقوا الله ويطورا الله إن الله تواب رحيم الله ya amsa tuba ne mai shin kai ne suna ce me tuba ta gaba kai ta yi da mutum jammu suna ga cewa kawasa ko maka nemi yayi maka ba suna ce kamar ibn kasir ibn kasir ya kawo cikin tafsirin ibn kasir kan a magana mai sauki domin wani cewa meno abin da kullum musulunci ya zama lahiya iya san gudda adawa tsakanin al'umma idan meno magana baka ce ganin zaka zai kawo ta wutar fitira daban meno magana ba haka wani abin da kamshi zai ka kawo wutar fitira abin da yayi ka tuba da Allah ka ji iya wata mutum ya ce ka bata sunan shi zai ka koma sai ka gyara shi kwanaki na magana akan wani lamutum ba gaskiya ba shi ba haka wani kuskure ne wala wani mutumin kwarin mutumin kirki ne wala duk ake ba haka bane ba daji daji daji wala zai kaza ka je ka gyara ka wanke shi ba ka bata shi shine ko hanya mai sauki farko eh inda ka je ka bata shi ka je gyara shi Allah wa ci gaba يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير نعم يا أيها الناس يا قوم متاني zan kira ne gaba ɗaya Allah ke sanar da duniya cewa gaba ɗayanku inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halice ku ne gaba ɗayanku daga namiji da mace Adam da Hawwa kowane ne daga nan ku wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku al'umma jama'a jama'a na ce shu'ub sauran kabilu wanda ba laraba ba laraba ce kabila jibin ta kaba'il shi da Allah ta ku gungu daban-daban bakake farare masara masara jajaye ga tsaron dai a cikin fararen ma hausawa bare-bari tubawa hulani zabaramawa ka ji dai kowa tashi taushe ne al'umma al'umma kuma a cikin kabilun ma kabila a cikin launin guda ma jinsi jinsi Allah ya wannan mutane kashi kashi daula daula wannan haka Allah ya tsara ya ce ta'aruf wannan da a gano zon da kakan da shi kasan kuma waɗannan ba ne ba kudu kakan da kasan kuma zawari ya yawa kasan mutum a azai da kakan shi ne kasan waɗannan jirma ne ba eh kasan sai waɗannan jirma ba eh da kaga ɗan alaban kasan waɗannan ba ne ba ya ce mashi ɗan da magari ne a a ya kake zarwa sai ta wani wata shekara a ajinsu ana abin shara na saka da aihuwa da ake yi kasa ko shi ana shirya ta ƙarya ya wani rutsa gaban juju sai ya ce a na ka aika ce a garin da muka ce a garin da muka sai shi mai na ya kalle shi ce wani wani zai ku sake shawara ku dawo ci duk da muka ban zama da gidan shawara ka ya gidan shawara a cika tabi suke nan wadda anan babu ta ne ban shawara da cika take nan ta duk a duniya ban zama da gidan ya cika sake shawara sai ce to to a take cika nan wannan tsari ne da Allah ya tsara mutane yanki yanki daban-daban ce don kusan juna a gano nan a gano nan amma kashe ka ce mu inna akramakum inda Allah ka ji ba ruwan Allah dan ina ne gari kai ja ne gori ne baki ne ina ina ne kai duk wannan abu tsakanin ku ne dan tsakanin ku ne abu tsakanin tsakanin alaka da Allah Allah kun waye da tsaka ku shi wata ruwaya wata Imam Bukhari ya rawaito ta zan zama karanta nan wanda abin da yake ruwaya wata ran sahabbai suka tayar Rasulullah ayyun nas akram ya Rasulullah a mutane waye karamci sai ce a karamuhum inda Allah a tukahu kawai wanda ya karamci a wajen mutane mafi ji tsoron Allah su shi da kura sai suka ce laisa an haza na sa'adu ta rasu lamu tambayi mu bani mace ba ba a kan takawa muke magana ba tiri asali sai ce to in wannan ne in ba kan takawa bane ba fa akaramun nasu yusuf nabiyullahi bin nabiyullahi bin nabiyullahi bin khalilullahi in kuma asali ne duk duniya ba da sauran su alisalam shi ne annabi dan annabi jika annabi na tsarfinin annabi shi annabi baban shakub annabin Allah baban yakub isak annabin Allah baban isak ibrahim ibrahim annabin Allah yace babu wani mai nasaba irin da Yesu a duk duniya wannan shi ke tabbatar da cewa wani su kwancan ba annaba bane ba ka yace da adam da yace shi ne yan wani Yusuf ko ya kwata Yusuf ta Yusuf ne kadai da a cikin shi ne annabin Allah wanda suka ran wani wanda suka ran wata aika aika ba annaba bane kuma mai inganci ba annaba bane kamar da ibnu kasir haka sau shugaba masu bane masu tace magana sun tabbata ɗan wasu wata kuran ɗan wasu ne sai lahi sun tuba Allah ga musu amma ba annaba bane annabi bai kisa bai neman kisa bai ƙarya bai yaudara mutan sun yi magana kisa sun yi yaudara sun yi ƙarya komai sun yi abdewa sun yi amma da ƙarshe da alaka wata musu to annaba musu a ce da annaba to maza gaba da gaba gyaru da annaba da mutum kwarai da annaba Allah ba Allah ta ce gaba gyara ƴan wani su wancan kurin ƴan wani su ne masu laifi sun tuba wannan shine hujja ga annabi ta yi kurin mutum guda ne to annabi kuma ka kanshi ba annabi ka kanshi ka wannan zai ne ko sai inda ta kanta ta ce Yusuf shine gaba nan mara suka ce laisa an haza yar su ba wannan bace magana sai ce fa'an ma'adin na arab ta sa'alu ne kuna tambaya ta asali na larabawa jigo ayan asali a larabawa da ce tofi khiyarukun fil jahiliya khiyarukun fil islam isa faƙuhu ko faƙuhu ya ce magana asali na jinsi suke magana su laraba ƙurishawa hashimawa waye bari waye bari waye da ko ya ce in wannan muke tambaya wanda a musulunci kimo fita musulunci ta jahiliya in kuka musulunci kuka tare da shi kowa amma musulunci ke baka abin amma ci zafi an kun gane addini kaga abin da yake na gane iyakan akan addibin addinin Allah a takaice ne wata ruwa sun iya magana cewa babu fadara ga ga baki balarabe ga baki baki ga wani ja da amar ta nan jin wada ta gaba ɗaya fadarkin ku ta kawar lahi ne kurka tsoron Allah shine abin da ke bambanta wani da wani shi ke baka matsayi na kware ko na banza sai ga mutum shari'i ne dan asali ahlul bait kai ba ka da tushe wani ko daya shi ne ka misali ana magana a yau abin da cikin al'umma mara daɗi na magana wanda ya ta ne zina ɗan zina ko magana ɗan zina annan salama ya yi bayani bayan can aya wanda ta zuwa wanda ta wuzar ukura allah bai kama da lahin wani a wannan nasi na ƙwarani allah bai kama da lahin wani to ta yi zai aka ce a cikin al'umma ya ce ɗan zina ɗan wuta ne bai shiga aljanna ko ba ba shi armi bai kaza amma wata tabi limanci duk limai ne wata bai limanci wani limanci ba wani yana limanci ya nabi ke cewa wani kama ko a za ku muka zaɓin da annabi kun annabi ta kurin shaɗa limanci kurin kira wani sanin qur'ani kurin wani sanin addini in dai san ko da kace malikiya su shiga magana a malikiya ko ba annabi ne ko sahabi ce ba ba bai limanci a ana magana ne shi ban malik cikin mu sun ka magana wai dan gudun ma mu suka suka limamu shi ma dai na ra'ayi ne babu nasi idan dan zane ne yake yaro kaman kowa wani kai tara nan illa akramukum inda la atqakum in dai mutum ya ji tsoro Allah mutum kware ne da dan zina da shari'a halabai ta wajen Allah jidi ne ba mutum ku takawa kura ba ruwan da jiyo zanga ta tsakanin ku na alaka da mutane dan wannan shiga jigo ba amma magana alaka da Allah kai tsaye ne dan wanda haka yawan magana su dewa wannan mutane da sun hanya ka samu suka sada na ibada su lalace a ce su zai duniya sanan ta kada mutane kai ba kai ibada Allah ma an ta kada mutane shiga aljanna kai ka zaka sai ka ta tabbata ka gurin ba haka bane ba in yi ji tsoron Allah ba Allah zai shiga aljanna ko shiga aljanna kana alfahari an ba zaka zaka sai ganka a wuce aljanna mun ba maka ba Allah ba da haka kenan dangantaka tsakanin bawa tsakanin bawa da Allah tsoron Allah ne kurum wannan ya riga ya zo ne ba daɗi amma da abin kai kama cikas sun haɗa da Allah ka tsaya ka jage ka ba Allah ne ko ba Allah duk abin da Allah ke bai zai maka wannan tallahi ne kuma shi muke tagwar Allah adabi ne baka dangana ma da zalunci idan ka ce ɗan suna misali wadan wutan da shiga aljanna to su mazinata uwar da uban ku suna mazinata ku ce musu inda za a adalci ake su da shagu ko ba ku shagu su da shagu su da shagu ba shi ba su da shagu suka zinai inda za a adalci shi ba su da shagu to su ma shagu in suka tuba suka gyara ta shiga aljanna ko shi wace shigo ta bai shiga gurin ha ba kai ba kasa mata wani ba gaskiya wani ba na gaskiya bane ba su ma shi ko suka tume sai Allah ya kushe su da gawa ta mutunta aljanna ba ta ba ma wani shigun da mutan ko a kare la ba gaskiya bane nan sai ta yace nasu dibin zina yuzur abu shehu ta ruwaya asal balaka wa tsila sayya annabi ta dan zina bai da alaka da yawan shi ko da bai alaka da yawan shi kullun iya jaru kamar kowa yake bawa Allah kiyaye kenan dai Allah ya ce mana inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mahalice ku daga namiji da mace waje annakun shu'uban wa kabasa ku shu'uban yanki yanki daula daula al'umma kabila kabila li ta'arafu dan ku san juna tsakaninku inna akramakum inda Allah taqakum wanda ya karamci ko kima a wajen Allah miji ji tsoron Allah cikin kowa ya tsoron gyaran alaka shi Allah kun subhanahu wa ta'ala to yace inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne akan komi kuma gwani ne kwararre ne kan komi yasa komi ci gaba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نعم قالت الأعراب آمنا أعراب لا رب أنا ني لا ربا وقوي بلا ربا لا ربا تأكي العرب al'arab laraba kenan daya arabiyun balarabi ba kawai a arabiyun ba kawai balaraban daji ko kace hukun ba kawai kin al'arab ana ne laraba kawai a ta wani malami a kasuwa inda da tsoka ta dole to akwai larabawa ba su ɗan shaguna na yanzu yi mana ba ba shi ba mana mana ba su taɓa da malama ya ko baya ya fara alarawa shaddu kufarin wani faɗa larawa su yi gwatsarin kawuci da munawici ne ga gamsa wani aye ya ke zo ya zama alarawa shaddu kufarin wani faɗa ya ta yi mana da ba shi ba don san arawa ci ba na ne larawa ana ne laraban daji kuma ta Allah ya kuɗe dini wajen Allah ya kuɗe ma da larawa me yasa suke kawuci dalilin ba sa wani suka waye ne zaman daji ne kamsa ka da wasu wanda ke kirna na al'arab larabawan daji ko ta kuma mutum mutumin daji ko da kuma mutumin daji kiran wannan yan kauye sun zo suka ce amanna mun yi imani har so mu yi imani ba wani wanda aka ba kai hari da rimba kaza kaza kaza Allah ce kul lam tu'minu ga musu har yanzu su ba imani walakin qulu aslamna ku ce da mu musulunta walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum hadha imani bi cikin zakatan ku to nan ana maganar cewa abin sananne matsayin manzaratul iman al-islam wal iman musulunci da kalmar shahada kai musulmi ne shahada babu abubuwa da gaskiya sai Muhammadu Rasulullahi ka kare ka zama musulmi amma wannan aiki na musulunci ya dira a zuciya ka sanin ka'idodin addinin gaba daya ta aikatawa shi ne imani kenan abin ya zamana kenan a ce wani mummuni ne ya fi ƙari a kan a ce musulmi ne kuma zama zama hukumci kowa ce duka musulmi ne amma ni in ma shaida wani tabbata mai imani ne wani abu da wanda yake iya da wahala don abu ne iya da alaƙa da zuciya amma duk da wani musulmi ne shi za a nan sarrafa sa zamane da wani cikin sahabbai annabi yake tabiwa da bai tasu da kaba wani musulmi ne annabi a wani musulmin kai ta su wata wani mumuni ne annabi ce da a wani kodin musulmi wani ke duk da an ce baka ce kalai ba kace wani mumuni ne amma musulunci imani abin da baka ishe da kanshi amma islam kana ishe wani musulmi tunda kalmar shahada ko musulmi ne wannan ne yasa imam bukhari shi yake kan cewa wannan mutanen munafukai ne munafukai ne ake wani magana amma da ya ce malaman tafsiri nan hadisi sun mai radi duk da tarjuma ce ba duk bane suka ce zaka bana hukuncin hukuncin buhari da suka ture sai nan ba hujja wace malaman buhari kace mu haukai ne saboda wannan mutanen a zahiri ba maganar nan tare dan me yake cewa kun sun yi gaugawa ne ta dokan wata matsayin da ba su dashi na mummuni mai mummuni imani ne kun shi ne Allah kore mun yi malaman tafsiri suna kan cewa musulmi ne farkon musulunta yan kawai ne sun sun gamsu da suka suma wasu suka da jin kai suma wasu suma wasu imani a ku ce dai mun musulunta amma hanzu da saura wallan ma ta kuri imanin fi kulubikum hanzu imanin bai zama ba amma ga musu wa in tuqiyu da wa rasuluhu kaji amma idan kuka yi da'a takakka da Allah kuka yi da'a takakka ga manzon Allah la yalidukum min a'malikum sha Allah zai rage muku komai cikin aikin ku zai ba ku ladan kina akwai sauran aiki a gaba a tsaya a nutsu inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ci gaba innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله على تقام إيمانه ونهجيك إنما المؤمنون وعند تكي ما في إيمانه نهجيك قاسوها alladina amanu billahi wa rasuli wanda suka yi imani da Allah cikakken imani da Allah kenan haka suka yi imani da manzo na Allah wannan imani da suka yi da Allah da manzon shi suma lam yartabu ba su yi ba shakka imani har zuci ya dura har zuci gaba daya kare ba tsotsara ciki ba kakkara ciki babu shakka a ciki kuma bai tsaya ba daga baka a wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyarsu da rawukansu cikin ɗaukaka addinin Allah cikin taimakon addinin Allah kaji su ne masu imani kaji imani da Allah da manzo na Allah babu shakka a ciki kuma suka yi aiki suka yi jihadi da dukiyarsu da rawukansu wata ranar ya cewa jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa asnatikum ku yaki mushrikai da da dukiyarku da rayukanku da halshenku halshe wa'azi da'awa Allah kace bi kadan ta wajahidu bihi jihadan kabira ta ce ka yake su jihadi ba kina nan na da'awa ta da'awa shi babban jihadi da yi da shi kawai da wannan shi kawai gomi da shi kan addinin shi kira shi halshen da'awa shi ne farkon jihadi eh haka Allah ce wajahidu bi kuma ce jihadin kabira Allah ce kamar kai jihadi da shi da Qur'ani kenan kuma jihadi mai girma ce da'awa tana cikin nau'i na jihadi wanda kuma baka ɗauko abu da ba shi ba baka ɗauka shiga cikin wani ya ce to wa'in masu wannan hali imani da Allah da manzo na Allah babu shakka a cikin jihadi da dukiya da rayuka cikin ɗauka addinin Allah ya ce ula'ika hum sadiqu kashi wa'annan masu wannan halin su ne masu gaskiyar imani ba na ku ba na baka kaji magana ba na baka tutar nasu na baka ne eh sun hudi sun ga hudi sun neman ɗaukar farkon ɗaukar tuta farko wadda ba su da ita tun da yawan bayanin kwanaki akan cewa eh mutum ya san kanshi kai da kai ƙarya ba da kace neman mu ne ai kai da kace neman mu ne da kace mu ne mun kawo da kace mu ne amma mun bamba shi da amma kai ka san kanka akwai ruwaya cikin ihrarun na Imam Ghazali ta magana makalan makalan wani fa kafirun wanda ce shi ne kawuri ne ma wanda ce rumuni ne wanda ce ma kawuri ne wannan magana ruwa ce mara tushi kuma kamar albani ƙwarya rati kan magana ya kawo asar na ibn mas'ud da abun suna kaulani abdullahi ibn mas'ud da abun suna kaulani abun suna kaulani irin wannan tabi'a ne a nan cikin da nabi imani sai annabi da imani amma bi annabi sallallahu alaihi wasallam abun suna kaulani iya cikin mai malamai tabi'a masu ilimi masu tsoron Allah an mai shaida wanda cewa shi na aka ce amin annabi ibrahim alaihi salam da yawa cikin suka da'awa annabci ya mai inkari ya tunkare shi ya hura wuta aka jewa wuta a ciki bayan da tawa ibrahim aka tamishi wuto lafi ya zuwa cikin wutar ana kallon shi ya cikin allah wani karama cikin malaman tarihi wuta aka aka jewa shi wani wannan da wani da'awa annabta wannan ya yi mai tsageren tekiya ta kama ne hura wuta aka tura shi wala yadda aka mai ibrahim aka tamishi allah lafiya da wuta cikin wutar to abu sana kawai ni ya ce ya zo majalisi a damashi sai iska bila mutum su cikin cikin almajiri ana tattaunawa cewa ibn mas'ud ya inkari kace ana mu'min sai ka ce al musulmi ibn mas'ud ya tsaka haka wa musu ce a ni wannan magana ta ka ni ina na imanin mu ne farko kai mu ne ne kin ka ce kai kana cikin aljanna ya ce a ban san ba abin da Allah zai duniya ka ba amma dai a yanzu ni mu ne kurum wannan wuta ko aljanna wannan ni dai a yanzu mu ne ibn mas'ud ya tsaya kan ya za a shi haka ya ce a shi ya wuce kuma haka amma magana aljanna ce san da ba san aljanna ba amma ni da zan mu ne sai wuce na wani ya fanci bin musu ya rikita himma tambaya wanda zai iya bada kai amsa ta zama tambaya bin musu to ya karantar da kai malami ba annabi ba mai wani ne kuskure gyara shi saka bar shi wuce wani wata wani cikin sabai ma malami cikin sabai bin musu a sabai malami ne bin musu sanan ne zamnan ne amma na tabi'i ne amma ni inkari sai kuma haka bane ba abin da ya tsaka shi yace zai ma tambaya bin musu annabi ya rayu kukura da annabi kukura kukura da annabi a Madina kuna a Madina annabi zama mutane kala ne yace akwai mumini akwai kawuri akwai munafiki uku ne ko ba fa mutunci a uku ne to kai na kake kai ga mutunci kai wannan shi tabbai tabbai shi su su su tafi su kala da annabi zama ko da annabi zama to kuna Madina annabi ya rayu mutane kala nawa ne da tabbatar da kada uku ne mummuni gangariya kawuri gangariya ya mula wuki ya to kai ana kake ya ce rudi ne don da rubuta kai shi kai amsa ya ce audu bi auzu bi manzilatul alim ya ce Allah wani tsari da kuskuren malami kuskure ne kuma kuskure ne malami ya kure ya so ya hana wani a takaice mutum ya san kai shi kuma kenan imani ce daraja ta ni karfi ta batata shi da kace a hakika duk wanda yake musulmi kwarai kuma mu ne amma mu ne shi da mutum take da tsala amma musulmi kwarai mun ne ya wata in dai mutum kwarai mutum ne shi in dai ta bata to dai anan bayan Allah ka mana masu imanin kwarai imani da Allah da manzon shi ba shakka da jihadi fi sabilillah da dukiya da darauka wani Allah da ulaka musabiqun su masu gaskiyar imani da Allah ce kul قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون na'am qul atu'allimuna Allah bidinikum za ku gaya ma Allah ne akan ku masu addini ne wannan nan kuma mai wakar wasu larabawa na wani gari sun zo madina su kayan annaba kai masa hari lokacin musulunci har gama koyi nari suka kansa kan suka musulunta to shi suka zo tasu la ai mun zo ba wanda ya kima zaka zaka za mu kakan mu mu kenan kamar suna jin kai su a shawo hada kansu ba sun ga kansu masu imani to Allah ya ce shin gaya musu atu'allimuna Allah bi dinikum za ku sanar da Allah kan addinin wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi alhali Allah ma ya san abin da ke sama da ƙasa sai ku ga mu Allah da kuke kuka zaki ku imani ne wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah ba ma zama ta ba kuma Allah iya da masaniya akan kun dan haka Allah ce ya mununa alayka an asadamu suna maka buri ai mun musulunta ba sha ba ka mu ba ba kai ba sha hala kan ba kuma ga kan suna ma wani buri suna ma bori sun ga kan sun tsunuta ba tare da wahala ba Allah ce kul ga ya musu la tumunnu alayhi salam ni kakku mun gorin musulmi kun musulunta kakku mun gorin nani kakku mun gorin kun musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ah bori ne Allah ne zai muku bori da shi muku wata baiwa baiwa ce kyauta ce shi ya muku abu a zuwa gani Allah ya muku baiwa ta imani shi zai muku gori da muku gori ya muku wata nima ta shi eh Allah ne gori ne shi zai muku gori dan ya shaida ku akan imani in kuntum sadiqin in har gaskiya kun imanin to bala Allah ne zai muku gori ba ku zaka mun gori ku musulunta ba ya jin na wani ima jin nawa mai kira ne inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardi kuma cewa Allah shi ne masanin abin da yake fate gaibin sama da ƙasa wallahu basirun bi ma ta'amalu kuma Allah yana ganin duk abin da kuke aikata insha Allah kai gobe insha Allah za mu yi da karatu Allah da gobe insha Allah juma Allah kai gobe insha Allah Allahumma salli wa sallim sun ka karshen ta sai kuma ta gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.